من يهديه الله فلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun walisafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne akan tafiya yakin tabuka ko satin da ya gabata mun karanta cewa manzon Allah ya shelanta tafiya yakin tabuka bayan mun karanta me yasa za a yakin tabuka a yaushe aka yi duk mun karanta wannan sannan manzon Allah ya nemi sahabbai su kawo gudunmuwa da taimakon su saboda ta fi wannan yaƙin kuma kamar da malam ya kawo mun karanta cewa saboda yaƙin ya faru ne a lokacin da ake tsakiyar damuwa kamar ka ce irin ƙarshen rani ko farkon damuna wanda a lokacin duk magidanci bai cika bai fiye sanya bar gida ba saboda amfa abin nan gonarsu ta dabino tana dabda kaiwa lokacin da ta nuna sannan kuma babu kuɗi a hannun mutane ga tsananin zafi ga kogun da za a je mai nisan gaske daga madina nan ne ma sa mazala ya shelanta musu cewa za mu tafi tabuka ko tabuka saboda a da in zai tafi yaƙi baya faɗan cewa za mu je guri kaza sai dai a fita kawai a kama hanya daga baya sai a faɗa mutane gun da za a je don dalilai guda biyu akwai munafukai da yawa a cikin garin madina in sun san cewa za a je yaƙi wuri kaza suna aika wa mutanen saƙon cewa za ka musu yaƙi su shirya su kwantan ɓauna da sauransu to sai maza lafiya ce za mu fita sai a fita ko to amma wannan yaƙin saboda mai nisa ne kuma hanya ce mara daɗin tafiya sannan ga tsananin zafi ga babu kuɗi ga abubuwa sun tare da sun yawa sai maza lafiya shirin cewa za a tafi tabuka ne kuma gashi ana buƙatar a kawo tallafin kuɗi don a ciyar da don a samu wani yaƙin ya tabbata sahabbai sun yi ƙoƙari iyayensu mun karanta cewa a wannan yakin da za a fita ne manyan sahabbai suka kawo manyan gudunmuwar da ba taɓa yin ba ko sadana abubakar ya kawo duk dukiyar da ya mallaka a duniya ya kawo fi sabilillah a karɓa ka masa addu'a saboda an san imanin shi ya kai da shi da iyalinsa tarbi da suke da ita za su iya haƙura da babin kuma su rayu kuma Allah zai ba su ina fata gane sadana umar ya kawo rabin abin da ya mallaka a duniya manzala yayi mamakin dukiyar ce to wannan dukiya me yawa haka Umar to me ka barwa iyalinka ka dufa annabin rahama shi na magana ne akan iyali a kula da su ba wai a kawo kuɗi a tara masa awon hidima ba ko irin malaman bid'an nan ka kai wa shehu hidima kai kuma ka zauna cikin zama kaman kaman kadan gare da kai da matar ka da yayin kana ramewa shehun kana zama tikeki yana san gidaje masu kyau da motoci masu tsada yana hawa shehun naka da kuma kana hama da keke da kaya duk faci amma saboda tsabar bayar tausayin kamar kuɗi kuma sai karɓe Allah ba haka yake ba wannan siffar yan bid'a ne an kawo sadaka za ta fi yaƙi ba riƙewa zai ba aljihunsa ba amma sai me ka bar wa iyalinka don a nuna maka cewa mahimmancin kula da iyali dole za a yi aikin addini to su kuma haƙƙin iyalinka ai wajibi ne shi ma a kanka ya ce me ka bar musu ina banza Allah na bar musu rabin kamar irin wannan abin da na kawo irin shi na bar musu shi ma ka masa addu'a kowa ya kawo taimako gwargwaron arzikin da Allah ya masa a wannan yaƙi ne mun karanta sadina Usman ya kawo taimakon da babu wanda ma ya ka irin sa cikin mutane yace ya bada raƙumi 100 ko raƙumi 100 fa to kaga ko miliyan miliyan ne ma miliyan 100 a yanzu kenan yasa sabai da kake jin su wallahi masu kuɗi ne ba talakawa bane wallahi talakawan ma akwai sama kuma masu kuɗin gaske a cikin su yawwa shi addini ba a yin sai da kuɗi sosai ya kawo raƙuma ɗari ya bayar kuma shi mana tafi yakin ba zama zai a gida ba abdurrahman bin au babban attajiri shi ma ya kawo kuɗi maɗuɗu da dukiya da abinci a bawa mayaƙa ta ajiye a gidajensu sannan ga guzuri da za a ci a tafi yaƙi ga kayan yaƙi kuma shi ma da tafi yaƙi manzon Allah ya yi murna ya gode musu har ma ya shaidar da cewa sayyidina Usman saboda gagakun abin da ya kana taimako ya ce duk abin da ya da zai yi wani laifi daga nan har ya koma ga Allah ba zai samu zalibi abun Allah ba saboda alherin da ya yi yawa kaga shine musulunci ko kuma zuwa ya gari mutum su da zaga kuma shine addinin sa Allah tsare imanin mun karanta cewa wasu daga cikin sahabbai sun zo sun ba da gudunmawarsu wani abin da ya mallaka mudu ɗaya na dabino ko na wani abinci amma bai bari an bar shi a baya ba shi ma ya ɗauko ya bayar saboda iya arzikin shi kenan domin Allah ya faɗa cewa la yunfiq zu sa'atin li sa'atihi duk abin da Allah zai nema saka ja ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku ba dukkan abin da aka malaka laka ɗebo ba yace a daga cikin ka ɗebo ka bawa musulunci kuma sai Allah ya linka maka fiye da abin da ka bada shi abin da zai iya badawa mudu ɗaya na abinci ya ɗebo ya bada manzala masa addu'a munafikai suna gefe kuma suka ce yanzu wannan ni Allah zai da wannan dan mudu ƙarfin munafiki haka yake in ka bada kuma ce wannan ayari ne ce ai wannan san a faɗa ne in ka ka ɗauka ce wannan ai ya kankanta wani ya kawo mudu ɗaya wani mudu biyu wasu kuma sun zo suka nemi manzon Allah za mu je yaƙi to gune mai nisa ba mu da doki ba mu da abin hawa ka ba mu daga cikin abin hawan da yake baitul malin mu tafi lokacin kuma daga arabe wa duk mayaka su tafi yace babu wani abu da ya rage ya rage komai an riga an bada da ku ku ya hakuri ku zauna kenan ko sai suka koma gida suna kuka da bakin ciki da din haushin cewa ba su samu damar bin manzon Allah wannan yakin ba Allah ya ba mu labarin su shine karshen ayat da muka tsaya satin da ya gabata ko yanzu mu ci gaba a yadda malam ya kawo hadisi ya ce imamul bukari ya imamu ibn ishaq ya fadda hadisi rahimahullahu ta'ala bi sadin sahihi anna ulba bin zaid radiyallahu ta'ala anhu qaw min al-layl fa salla wa baka yace wannan sahabi mai suna ulba bin zaid ya tahi cikin dare sai ya salla ta nafila wa baka ya kuka saboda ya je gun manzon Allah a bashi abin hawa dan tafiya yakin tabuka manzon Allah ya ce babu wani abu da ya rage motocin sojoji duk an saka sojoji wannan motar soja kaza wannan kaza babu wani abin hawa da rigi kuma tafiya ce mai nisa cikin sahara ga zafi musulunci ba zai saka tafi da kafa ba saboda addinin musulunci ne kuma manzon Allah ne annabin rahama tausaya mutane shine aikin su ko yasa Allah faɗa mana cewa shi manzon Allah sifarsa shine bil mu'minina raufun rahim mai tausayin mu'mine ne mai jin kansu ne mai tausaya musu duk abin da zai ɓata wa mumini ya ji bakin ciki ya ji wahala manzo Allah baya san shi sallallahu alaihi wasallam zaka ga an kawo wani abu mai tsananin wahala kuma a ce maka addini ne to ka bi diddigi ba manzo Allah bane karantar da shi manzo Allah baka karantar da wahala sauki take al'umma saboda shi aka ce a tarihin duniya ma babu wani abu da Allah ya bawa halittu mafi daraja da da matsayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan shi a matsayin annabi ya kawo duniya alheran da babu iyaka kuma har ana cin arzikinsa sallallahu alaihi wasallam saboda addini da ya bari ake karantarwa ana faɗin sunnarsa ana yin salati sai Allah ke ta mutane afuwa addu'o'in da manzon Allah yi cewa kada Allah ya halaka al'ummarsa na gaba ɗaya da ta irin su adawa samudawa ko kuma Allah karba sai su ta tsula tsiyansu iyakansu ba ka ake ba amma Allah ba zai halaka su gaba kiɗe ba kaga duka wannan rahamaniya da kuma jin kai da albarka ta manzon Allah ce aka ce hatta mala'iku ma sun samu darajoji saboda zuwan manzon Allah aka ce ya tambayi malaka Jibril to kai me ka samu game da cewa an turo ni manzon Allah yace ai hada ka turo ka ne na samu san matsayi na abun Allah ko malaka Jibril fa yace turo ka da Allah yayi a cikin wahayin da yake ma na Qur'ani a nan kuma sai faɗi irin matsayi na a gunsa ina fata an gane ba an faɗa ba ne ina aya take kuka ce na'am ta wata aya eh haza na biyu mhm da ta kunin to zaka lakarin ita ma ta zo to sai wata aya kuma hmm kun manta ko to ɗaya kawo mai su guda ɗaya to sai kira cikin darshen sa da yake addu'a saboda ya samu kanshi a cikin damuwa da bakin ciki yana son ya je yaki babu abin tafiya manzo Allah kuma ya nuna maka babu abin da za a bashi ya hau daga da cikin dare ya sai sai yake kai kukan sa gurin Allah wani kuma ne siffar da manzo Allah karantar da mu'mini in ka shiga cikin damuwa da bakin ciki da kakani kai abubuwa sun yi ranar ke maka to ta cikin dare ka yi addu'a ka roki Allah ya fi maka ba wasu cikin dare ba ko da yaushe Allah yana nan kuma koyaushe yana jin roƙon mai roƙo in ka cancanta amsa ma roƙonka koyaushe kada ka roƙa Allah zai amsa maka amma keɓe cikin dare ɗin ya samu waɗansu darajoji na cewa akwai lokaci na musamman a ƙarshen dare kamar da ƙarfe ukun dare zuwa hudu yin addu'a a wannan lokaci tana da mahimmanci mai yawa saboda ya tabbata Allah yana shalantawa bayan ta karɓan addu'o'insu a lokacin to ga mutum zai ribaci wannan lokacin in dai kana tashi cikin lokaci irin wannan to zaka samu albarkoci mai yawa insha Allah daga sai tashi wa qala yace Allahumma bayan ya sallafa yace ya ubangiji innaka amarta bil jihadi kai ka ba da umarnin a yi jihadi wa ragabta fihi a kudaitar da mu kuma kan a yi jihadi sun malam ta ja'al indi ma a taƙawa bihi ma rasulika sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya Allah baka bani abin da zan yi amfani da shi in bi manzon Allah zuwa yaƙi ba ma'ana ba ni da abin hawa ba ni da sillar zuwa tafiya yaƙi ko walam taj'al fi yadi rasulika ma yahluni alaihi kuma na tambayi annabin kama yaban abin da zan hau zuwa yaƙi a lokacin babu duk kuma ya ƙare ba wani abu da ya raguwa da za a ban nima na hau don tafiya wannan yaƙi ya ce wa inni to kuma gashi na san lada abun Allah ya to ya Allah tun da yanzu wannan damar ta kubuce min to ya Allah ni a tasaddaku ala kulli muslimin bi kulli mazlimatan asabani fiha nayi sadaka ga duk wani musulmin da ya cuce ni a duniya to abin da ya zalunci din nan wanda za a bari saran tashin kiyama mana hisabi to na yafe masa na masa sadakarsa kuna ganewa ka san me ba za ku gane ba saboda ɗabi'ar mu ta mu nan Hausa Fulani ko kuma mu ɗan Najeriya so kake wai haka kai Allah mutum azaba kuma kai in ya maka shi kuma Allah rahama shi fa mai yawa ce yanzu dan Allah baka aljanna ba kowa aljanna akwai su suna nan birjik abun Allah to me yasa ba za ka sa ba wani ba a so ka ce wani ya mutu shiga wuta kai wani masifa ta wannan abin da Allah ya ba haka kawai kana jin haushin wai dole sai wani ya shiga wuta galibi da gidan Hausa Fulani kenan ko kuma mu ɗan gare wasu Najeriya za mu tafi mu ga san kanmu to amma sai ka yi cewa shi haƙƙin sa duk wanda ya dutse shi a duniya ya ce Allah na yafe masa na mar sadaka ya ka tutu kuɗin sa ne ya ce ya yafe me kamar ma ko me kamar ya ce ya yafe yana so shi wannan abin da ya yafe maka shi ma Allah ya yafe masa ba karamar abu ne ba ya tabbata a wani hadisi ne daban cewa wata rana manzo Allah ya ce wa sahabbai ana zaune a masallaci yace dan aljanna zai shigo ta kofar nan yanzu sai ga wani sahabi ya shigo sahabin da ya rutar yake cewa sai ne nake ta addu'a ina ma dan uwana wani domin sun taho gaba da bada da wani dan uwansa shi sai riga shi zuwa masallaci to da aka ce zai shigo daga bayan dan aljanna sai ce Allah Allah da ma dan uwan nashi ne shigo mana kuma sai rantu ba shi bane ya shigo sai wani mutum daban ya shigo aka tashi washe gari ma aka ƙara cewa za ku ga dan aljanna shigo ta kofar nan sai wannan mutumin jiyan da ya ƙara shigowa aka ce har kwana uku a jere kuma wannan mutumin da shi yake zuwa sai wani sahabi ya tashi ya je ya same sa gaisa ya ce yau ina so na kwana a gidanka to sahabi tarbiyyar sabarin ta bace kuma zamanin ba irin namu bane kai yanzu da zuciya maka ina son kana gidanka yanzu akwai danja ko to da ba gidan ba kai ba ishe ka ne kai ma su kwatin kake to kuma dai je ku kage ku ji yace yalla mu je suka je suka kwanta a gida shi tunaninsa ko yana wata ibada ta musamman ne shi ma ya kwaifai ibadar don ya samu wannan garabatar aljannar ya kwana a gidansa kwana ɗaya daga daga zuwa saka sallarsa isha masallaci aka tafi gida aka ci abinci kai ga an kwanta shi ba bace yake bakon tsammanin sa zai tashi fara nafila daga shuru har ƙarshen dare kamar ka ta karfe hudu tukunne tashi ya yi tafi da wutarin sa kamar ka ta haka ana gama aka tafi masallaci aka yi sallah kuma da gari ya dawa ko yana azumi sai ga sunna daga masallaci an kawo masa abin kariya kuma ya ci haka baya azumi kenan wasa gari ma haka baya kiyamun laili baya azumin nafila eh wannan ba sha Allah shi shi ba ruwansa da wani yawa ka ka san ibadar Allah tana da yawa sai daga kwana uku aka ce a jere to lokacin sai to kaga yau zan koma gida amma abin da ya faru shine manzon Allah ya ce mana dan adam zai shigo ta kofar nan ta masallaci sai ka shigo har kwana uku a jere wannan ne sa ni kuma nace bari in biyo ka daga irin aikin da kake na ibada ni ma da kwaikwaya ko na samu aljannar ita to alhamdulillah kaga da gode wa Allah ko an ba shi da mai dan aljanna ne shi to kaga inda nake rayuwar nan wallahi haka nake kullun ni bana wani tashi kamar lalle kullum a bana kawai da gaje da kwanta sai karshen dare kamar karfe 4 kaga dama an za a tashi a zo a yi wuturi a zauna a yi sigifari a ta masallaci in kuma gari ta kuma ba azumi nake ba ni ba na da azumin nafila ko wani saurayi ne sai mu sauta rana kai gobe fa akwai wani taro da za a yi karfa kai azumi ce azumi yace aini azumi na fidar kawai nake yi ya ce ba shi azumi na fitar da kawai yake gas baya azumi na fula kowane daya ya ban dariya sosai ya ce wala na fitar da kawai yake ba na babu nisir ba na local gamba ta gani to haka haka nake rayuwa ta ta kuma kai me kake yi to gaskiya dai ni ba na abu da nake amma akwai hali na guda daya in na zo kwanciya kullum ina cewa ya Allah duk wanda ayinin yau ya zalunce ni da saninsa ko ba saninsa ya Allah na yafe ma ni ma ka yafe mu ko sai kwanta ita to ina ga wannan ɗabi'a ta ta Allah baka aljanna saboda me yana yafe bayin Allah shine na faɗa mana in muna karatu in kai ibadar da wasu za su mori ibadar to ita Allah ya fi so fiye da ibadar da kai kaɗai za ka mori kayarka yanzu ka tawaye gari kai na fula na azumi kaga abu ne mai muhimmanci har ma tabbata cewa duk wanda ya azumi guda ɗaya a yini ɗaya to za a lissafi daga wutar jahannama shekara saba'in tsakaninka da jahannama ta zama karamin magana ba ce wannan to amma wanda kuma ya ɗauki kuɗin sai sadakar fa ya taimaki mutane ya yi ibada mai taimakon waɗansu ya raya waɗansu ya ilmantar da wani ya taimaki wani kan wani sha'aninsa ya karantar da wani haka shi matsayinsa shi kuma na musamman ne to yasa ana so ka yi ibadar da kai ka samu lada kuma wani bawan Allah ya amfana to haka wannan ibita sa Allah ba shi aljanna to da shi wani sabai ke cewa ya Allah duk wanda ya zalunce ni a cikin musulmi to na ba ya sadakar wannan haƙƙin nawa yace min malin dukiya ta ce yaci aw hasadin ko wani hasada ya mun ya kullace ni ina fata an gane na yafe masa aw irdin ko mutunci na ya zubar a cikin mutane ba na yi ba a zauna a kirkiri ƙarya a ce ai wani kusa ganin sannan ustaz din nan ai kaza kaza kaza ai faɗo abu da batanci game da shi ba na yi ba kuma ƙarya ne ta wuce shi ma duka ya yafe musu ka san cewa da ni fa duk wanda yi min wani abu Allah kai mu kiyama shi ba zai yafe shi ba ya yafe shi so ki Allah kai su kiyama kawai ya ga ana gasa wancan din ka ga wannan imanin da saurata kunna yace summa asbaha ma annas ya gama addu'arsa da gari ya waye ya waye gari fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ana mutasaddiqu hadhihi al-laila ina wanda ya sadaka a cikin dare wanda ke faɗa saboda Allah yau manzon Allah wahayin abin da shi sahabin can ne yace ina wanda ya sadaka a cikin daren nan ne salam yaqul ahad yace babu da ta ci mutane thumma qala sannan ya ƙara cewa Allah mutasaddiqu ina wanda ya sadaka falam yaqul yace babu da tashi fa qama ilaihi sai manzon Allah ya tashi da wurinsa fa akbarahu ko fa qala lahu sallallahu alaihi a sai shi mutum ya tashi bayan ba wanda ya tashi to ya ga ce sadaka ya daura ko ya bada kuɗi cikin dare ya ji ya bada abinci a wani gida kaza daga duk ba a yi ba ba ne tashi to da ya ƙara faɗa so biyu sai shi ji gun manzo Allah to ya manzo Allah ni dai ba sadaka ne ba amma a cikin daren je ga addu'ar da ne ko ni kake faɗa ko yawwa yake tambaya kenan sun ga ya tuma sai abshir kayi albishirinka fa wallazi nafsi biyadihi laqad qula kutibta fi zakati mutaqabbila yace hakika ubangiji ya rubuta ka a cikin waɗanda an karba yukan shikin mana abin Allah karba maka magana ta kare wannan da kake nema Allah karba Abdullahi bin Abbas yake cewa inda na san Allah karba yake na guda ɗaya tak bin Mas'ud afwan a ce ina da wani garanti Allah karba yake na guda ɗaya tak da zan yi walima in yi murna in gode haka ta karma kallah me yasa yace to ku ji abin da Allah ya faɗa ba innama taqabbalallahu minal muttaqin ai Allah baya karban aiki sa gurin suwa al muttaqin to kina ka karbi na guda daya ni ma na zamo a cikin al muttaqin kaga wannan dabi'a ne da hali da ladabi na sahabbai dan su nuna maka su lahira ce a gaban su da neman yardar Allah ba irin mutanen mu ne yanzu ko ka san mu yanzu kawai ya za samu appointment ya za samu kuɗi ya za samu tarin kaza da kaza da kaza to wannan shine abin da nake to suka ce a ƙarƙashin wannan haga misali manzon Allah mun sha karanta ba in za a je yaƙi sai kirawo a kawo mai gudunmuwa suka ce malamai ƙarƙashin rayuwar wannan hadisan da kuma ɗan sa'ayoyi a ƙur'ani haramun ne a karɓi haraji a gun mutane idan ba wani laruri ba ne ya zo wa gwamnati kun gane kamar a ce babu ko sisi a baitul malin ƙasa babu wata hanya da za a samu ko sisi a ƙasa to wannan sai kuma a nemi taimako a gun al'ummar ƙasa don su kawo kuɗinsu a raya al'ummarsu amma in dai akwai ragowar abin da za a samu a ƙasa na abin da Allah ya hore wa dukiyar ƙasa to haramun ne kuma ɗauki ƙwandalar talakan ƙasa a ce za a saka aljihun gwamnatin ƙasa wannan a addinin manzan Allah kenan in ka duba wani littafi mai suna al-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya da shi kusa bin taymiya ji ya kawo tsarin gwamnati na musulunci da ake kamata a yi na fata an gane saboda ai dukiyar da Allah kai ya baka haka ce kai za ka amfana da ita kuma ka amfanar da waɗansunka amma hukuma da Allah ɗaura ta kuma sai kawo hanyoyin da ake samun kuɗi na hukuma wanda za a yi wa al'umma kuma ƙasa su mori abin da ya kamata a musu ko ba haka bane to har kowace ƙasa da irin abin da Allah ke hore musu na arziki wanda ba na kowa bane na Allah ne dan azamu a raya al'ummar ƙasar da shi to amma haga yanzu a Najeriya an za tabda shiga wani bala'in da muke ta'addu'a kada Allah tabbatar da shi dan ya tabbata bala'i zai samu al'umma bala'i ne ba dan kankani ba a ce haka kawai ana cire haraji akawun ɗinka baka san mara za a cira ba yanzu da yawa mutane ba san abin da ake caji a banki ba akawun ɗinsu sakamakon kana amfani da wayar ka ta hannu kai tura kuɗi ko a tura maka ɗin halin da ake mara zaka ƙididdiga shi za ka yi mamakin abin to dan dai mu na hausa fulani ba ma ƙididdiga na ɗaya na biyu hausa fulani muna da wani ɗabi'a da muka gada na musulunci kawai mu yan baro Allah haka ne kuma na akwai daɗi ai ai mun yarda garin biyu ne kuma za mu je ɗaya muna da yaƙini ba shi kenan ba to amma da a ce muna bibiyar irin wannan za ka yi mamaki nawa ake tajinka a kawai transaction ɗinka na banki da kake to yanzu na ba za a kawo ana shirin za a yi shi shine wai duk wani wanda yake da akawun sai ya ja wannan cin namban da ake tunanin in har aka yi ta za ana ciran harajin ne gwargwadon abin da ke shiga akawun ɗin nawa za a cira ba wanda ya sani ta ta gudun muna addu'a kar Allah ma ya kawo shi san da shi ala kulli shay'in qadirun ne a barka mari da kake rayuwar mana nakin da aka ta kawowa da sunan kadin an cinye ba wanda ya damu fa talakan arewa shi bai damu da kunsa kudin sa wallahi ba abin da ya dame shi an kawo tilo duk ku cinye ba abin da ya damu talakan arewa shi dai ya fite uzurin sa mai zuwa gona ya je gonar sa mai kasuwa kasuwancin sa mai aiki aikin sa dan albayan ku dan samar ya san ku ya hakura ma zama alahira amma ta dibbe ishe su ba kuma sai an ƙara naɗa mutane sau muna addu'a kada Allah ya da abin yi kuma Allah mai iko na kan kuma muna da yaƙini akan haka muna addu'a dai akan haka Allah kuma zai warware abin cikin sauƙi insha Allah ina ba ta an gane saboda wace irin taurawa ta kenan wannan kaga yanzu kenan kowa ya ga kuɗin fansa kenan haka ne ko ba ka bane to ya za ka yi kenan kaga ya zama la haula wala quwwata illa billah mun bar wa Allah kuma lamarinmu kuma zai kama ɗauki insha Allah muna da yaƙini akan haka ya ce masu shi sallama sallama wal musulmi ila tabuka to yanzu an gama shiri an gama tattali sai mu ji kuma fitar manzon Allah zuwa tabuka ya ce ya azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal masir ila tabuka manzon Allah ya himmatu ya tashi ya yi niyya ya motsa ya kama hanya za fita zuwa tabuka ya ce wastamala alal madina shine abin da ya kamata ko in ma ɗanka ko ƙaninka ko ma waye ne to za ka magana sai ya bar Ali bin Abi Talib a matsayin shine wakili a gidansa duk abin da zai taso to shi zai tsaya ga abin da ya dace sai ya yi radiyallahu ta'ala anhu yace na ne ko eh fa eh farda fil munafiquna kama huwa da'abuhum sai mai suka fara ruru ta magana da tsurku da gulma kamar da ma ɗabi'a ce na fata ne mun sha karanta tun farko ko yanzu suka ce duk jarin da ta sun faɗi irin wani munafurci da kutumbila sun kulla su munafikai to nan ma ba su shuru ba ganin an bar Muhammad bin Muslima a matsayin mai riko a Madina Ali bin Abi Talib kuma ya kula da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka fara yayata sharri da gulma game da ta wa qalu suka ce ai ma tallafahu illa ismi istiqsalan lahu suka ce ba ya bar ai ya bar Ali ne kawai saboda kawai ana so shi a bar shi a gida kar aje aka shi a banza kada sha wahala ai ya bar ya tafi da ƴaƴan mutane ya bar ƴan uwansa shi a gida su zama masa da iyalinsa haka munafiki kenan kai kira yau munafiki fa yasa addinin da kake da sai da kai hakuri wanda ya fika daraja ga abin da ake masa manzon Allah fa amma mutum ke faɗa haka game da shi suka ce ai ya bar shi ne istisalat kawai saboda a bar shi ya zauna ya more ya wala ya huta kada ta yaki mu kuma da ba kowa ba ba mu da gata mu je da ƴaƴan ma kashe mu kamar ka ce haka haka suke faɗa ko wa takfifan minhu bayyana saukin tafiya yakin nan falamma balagahu zalika bai aliyu ji labarin abin da suke yayatawa a madina suna gulmar cewa ai an bar shi ne a gida ya kula da iyali ba ma fa bugarin aka bar mara ba kula ba an bar mu rukun madina gaba ɗaya bane fa shi iyalan manzon Allah zai kula da su to wannan karamin aiki ne kuma ya daura masa manzon Allah da ya tafi yakin shi kuma ya kai ga aikin da zaka yi to kuma da ne musulunci mun umarnin Allah da manzon shine musulunci ai wa yaqifa inda amrihi shine musulunci kai fa inda Allah ce ma ka yi to iyanin za ka yi shi ne ka yi addini inda aka ce ka bari in ka bari ka yi addini ba wai abin da kanka so za ka je ka yi ba ya suka ce shi musulmi ɗan adam ko ɗan adam gaba ɗaya karan kanka da Allah ya baka ai kai ba naka da kanka bane kai kayan Allah ne daga akwai abin da in kai da kanka kai wa Allah laifi don ba kai ba ba kayan kanka bane ko ina zan gane ka bata wa Allah abin sa inda ba haka yake kai ba ya ka baka dokoki da kaida da ka ba a rayuwarka ma gaba ki daya to Ali da ji wannan labarin ya ji wannan abin da suka faɗa kaga da farko wata kuma shi yana kan ranki ne me Ali ya fi so a tafi yaƙi tunda san waye Ali ai jarumin jarumai ne gwarzon gwaraza ne kuma yau aka ce a bar shi a gida ya zai ji a jikinsa sai suka man daure shi to amma ya zai yi manzon Allah ne timar ya zauna zaka sai ladda ya bi biyayya ya bi umarnin manzon Allah amma a ransa ba haka da zai ce zai so ba ai so aka ce tafi a gaban manzon Allah shine cib da waye din yaƙi sauransu dama kuma sake yaya ta masifa cewa ai an bar shi ne saboda ba a so a je ya sha wahala kada ya yaki kaza kaza kaza kaza da haka da ya ji wannan labarin shi kansa ya ce a tara silahahu to da ta makamin sa wallahi ibn sallama sai ya gun manzo Allah ya same bayan sun fita sun kama hanya fa sai ya hau doki sai ya dauki makami ya bi manzon Allah ya je riske su imam manzo Allah labarin abin da munafiki suke faɗa a Madina Allah ta karabu da su ka koma ka yi abin da na ce maka so ba yake nan ba ka yi haƙuri kwantar da hankalinka ko ma ka yi ai a duniya ba wanda ya sai zauna ba a zarge shi ba in kaga ba a maganar ka ko ba a aibata ka ko ba a rajin ka to karanka bai kai sulle bane eh kawai kai kai ba ka cikin society kawai kai kawai condemn amma kin ana fadar abu game da kai to ka kai a fada ne kuma ka gode wa Allah tunda ma ba za a fada gaban ka ba sai da ba idan ka wannan ka gode wa Allah har ga kawo kenan ina fata an gane amma yarda ta wani ba na san a zarge ni a kayi hauka ai hatta Allah da ya halitta ma bai sun rabu da shi Nabi Musa ce ya Allah ka ban wani matsayi mana wanda zan waya gari ba wanda yake aibata ni a duniya yace haba Musa ai ni Allah ma da na halitta bayan ba su rabu da ni ba kuma shi bane sun ce ina da mata abun Allah na kasu ne wannan sun ce ina da da abun Allah na kasu ne wannan kai da kaje buƙatar mata tunda kai da ifi ne mai rauni ne ko ba ka bane yanzu ka rasa mata kai shekara sai ka hauka can kawai wala ka tsara ka wala ka tsara ka ko ba ka bane a baka matar ko noce ko ba ka dauko daya zaka rinka jin baka jin dadi haka ne ko to haka kai kake buƙatar wannan amma shi fa Allah ba buƙatar wannan to sun ce na da su haka na kasu ne kin yace to zaka ka zauna kawai duniya ba wanda yake ce ba za a yi maganar sa ba sai dai in bai kai ba ba a ma kallon shi to to wannan kuma haga ya shiga wani layi na ƙasa kenan kai dai ka tabbatar kana son gaskiya kuma kana ji a ranka cewa Allah kaɗai ake wa sako ba mutane ba zaka in har baka rasa sako ba to rabu da mutane su faɗa wani zanga dama ba ruwanka da su ko ba za ka hana su ba domin za a je tashin kiyama suna ganin ya kamata ka shiga wuta sai a ganka a babbar aljanna haka shikenan ko to haka shikenan to haka shi haka ya kamata ka zama kawai eh yace fa akbaru fa bima qalu summa raja'a sai dawo madina shi aliyu fi sahihaini ya zo a sahih bukhari da muslim an sa'ad bin abi wa qasr radiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu sallama aliyan ibn tabuka sa'ad bin abi qarin cewa manzon Allah ya bar ali bin abi talib a gida a yakin tabuka fa qala sai ali yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah yanzu kuma ni a bar a gida a cikin mata da yara eh ko ba ka bane kamar na kai kukan matsayinsa yanzu jarumin yaƙi ko ba ka bane gwarzan yaƙi gwarzan kaza kuma a barin ya manzo Allah a yaƙin madara fa su suka fara buga yaƙi mun karanta ba ko ba manzo Allah a barin a cikin mata da yara ya manzo Allah yana da kamar da ya kamata kuma a ce tafi yaƙi kaga mazaje kenan shi yaƙin yake bukata eh wata tukallifuni fin nisa'i wasu biyan ta manzan Allah kuma yanzu ka bar ni a cikin mata da yara faƙala sun zala ce amma tarda an ta kuna minni ibn ta haruna ko min musa yace yanzu kai ba za ka ji daɗi ba ba za ka yarda ba ka zanto kamar misalin annabi harun da annabi musa da ya ce masa uklifni fi qaumi wa asli yace ka maye mun gurbi a cikin mutane na idan yi tafiya annabi musa ya tafi gana da ubangiji ya ce wa harunawa ka mai ka zauna a madadina ka yi aikin da nake kafin na dawo ya ce sai dai kuma ka gane ni in ji manzan Allah a baya na babu annabi mana kai ba annabi ba ne kuna ganewa ka ga irin wannan yan shi suna ɗauka sai su kawo mutane sai ga ana cewa to ai gashi abin da manzala faɗa game da Aliyu su a tunanin su wai suna ƙaunar Aliyu ne tare da cewa kuma wallahi ba sa ƙaunarsa ahalus sunna su suke kaunar Ali bin Abi Talib su suka san wane ne shi su suke ba shi kuma kimar sa na fata kuna ganewa yawa yace illa annahu la nabiyya ba'ali sai dai kuma ni babu wani annabi a bayana ba za ka maye mun bane a matsayin kai ma ka zama annabi bayana saboda annabi Musa da annabi Haruna dukkanin su annabawa ne da ma annabi Haruna ne Allah ya bashi waziran min ahlihi ko yace ka bani Haruna afi dan uwana Haruna a wani guma sallah ke cewa wa da kulfi kitabin Musa innahu kana siddiqan nabiyya ko ba ga wani amene ne Maryam hmm innahu kana jazakallahu khairan wa kana me aramana abu wahabna lahu laki sako ta aya wa wahabna lahu akahu hazun nabiyya ko a wata wani wata aya na manta aya ta ki ta zo ne sai sai muka bashi dan uwansa annabi ya zanto shi ma annabi haruna shi ya roƙa masa a bashi waziri a cikin mutanensa sai Allah ba ma mataimaki ba shi ma mun ɗauke shi annabi amma zai aiki ne da me shari'ar annabi Musa da a taurahi ma zai rinka yin aiki na fata an gane to haka haka yace amma ni in ji manzo Allah ka zauna a matsayin kai ba annabi bane domin a bayana babu annabi kai dan uwana ne ka kula me da iyalaina in za ka yi tafiya yanzu in so samu ne ai a ce akwai ɗan uwanka wanda zai iya kula da iyalinka da kula da shiga gidanka kai tsaye babu wani tunani saboda shi mutum ne mai amana kuma ya kai ya kawo kuma duk abin da kake so a musu zai musu kamar kana nan kofi da ma kana nan in ka samu irin wannan a cikin zuriyar ka to haka sai gode wa Allah wanda ko kana nan ko baka nan ba a samun damuwa a gidanka amma in ka gari ba ka da mai irin wannan haka akwai ɗan damuwa sai ga abu da ba za ka iya yi ba ya ce wa sallallahu alaihi ila tabuka yawmul khamis to manzala ya kama hanya ne ya fita daga madina zuwa tabuka yaushe ranar alhamis suka ce malamai a sunnar manzon Allah sallallahu ya fi son tafiya bulaguran alhamis yawancin tafiyar manzala ya fi ranar alhamis to haka ma yanzu zaka iya bulaguran ka sai kana tsara hiran alhamis eh amma in baka samu gode koyaushe ma kai ba laifi bane in dai ka bi tsarin da shari'a ta koya ya ce wa ma'ahu jayhul kabiru da tarar rundunar mayaka mai yawa ta bulguta shi na alfan ya kai mutum wajen dubu talatin aka samu sojoji mutum dubu talatin aka fita da su ya ce lamar kujin musulmuna fi misal haza al'adad min qablu ba ta fita wani yaƙi ba kafin tabuka da adadin mutum dubu talatin sai a tabuka kaɗai ai mun karanta fatawa maka ko mutum dubu goma sha wani abu fatawa maka kenan to amma fita yakin tabuka an samu mutane dubu talatin suka fita ya ce wa kadi badal muslimuna juhudahum suka da hidi hadal jai musulmai sun fitar da dukiyoyinsu gurin a shirin rundunar nan ma na ɗauki nauyin abincinsu ka tana fa mutum dubu talatin abin da za su ci a kullum nawa ne yanzu ka mutum dubu talatin dokar nawa buhu nawa ya dama mutum na shinkafa kenan buhu nawa ai da yawa ko in kuma za a yanka musu laƙumi na guda nawa za a yanka musu a ci abinci saboda ai dole an ci abinci to haka za a yi tattalin me za a ci a cikin halin tafiya sannan kuma me za a bar wa iyali a yanzu a gida ai abin guda biyu ne ko in za ka yi bulaguro da mutum ka ɗauke tafiya wani guri in kai dai ka san me kake Allah ka ba shi kuɗi kashi to ga wannan ka bar wa gida ko Allah ya kansa da wani haka ce a cikin karamcinsa alheri da direban sai ce idan za mu yi bulaguro za a yi kaman kwana biyu idan ya ban kuɗin da zan je in bayar a gida na wannan kwana biyu kuma sai ya zo gidan shi da kansa sai ya kira matar direban fa mai gidan da sani fa sai ta to wannan kuɗin kuma ki riƙe a hannu ya ba ki kuɗi ta ce ya ba ni kaza ta ba da amma ya san ya ba shi sai ta kuma ga wannan ki riƙe ko da za a samu tangarɗar tafiya ta ga mazan ƙwarai ko shi sa Allah musu karama da yawa saboda kiyaye haƙin ɗan adam an ba ki kuɗin tafi na dubu talatin ya baki to ga dubu hamsin ki riƙe ko da za a samu kasi a ce za a dawo a yau kuma ba da ba sai a shagari kar kuɗi ya ƙare ne a shiga bara a shiga wulaƙantuwa ta wani hine shugabanci yace kuma in suka je su guri aka kawo a sardauna abinci da mutanen su mai soci ba zai ci abincin ba sai ta kira direbobin su gaba ɗaya an kai wa direbobin mu abinci ranka da ba kai mace da ku kawo nasu gaba daya da kan hide je ce su zo ku ci abinci ita saboda su suka dauki amanar rayukan mu ba su suka tuka ma musa ba to direba da yunwa ya kenan sai ko oga kuma ya kushi dukkan ba wani kuma karancin musulunci amma yanzu kai kai saka da gurin oga ma yana cikin sai daga tukuntun sa Allah so yake to kaga yace to mutum 30 yace musulmai sun yi kokarin su gaba daya a gurin ɗaukan ɗawainiyar wannan rindina mun karanta sadana usman ya ce ya ɗauki mutum a raƙumi ɗari to mutum dubu talatin ai ya ga yawan nasu da yawa to kowa ya kawo abin da zai kawo to saboda yawan ya yi yawa ya zanto dole abin da za a yi ɗin ba zai kai ya isa da kuwa ba ba shi ya ce idan dambu ya yawa baya jin mai ai wata hikima ce ta magana ma'ana idan abu yawa da yawa to za ga an tara abin lokaci ɗaya amma saboda yawa ya ga kowa an baya kaɗan kaɗan a hannu kun gane sabaka an kawo abin ga kana kamar za ka tsaba kowa guda guda sai ga ƙarshe an raba saboda yawan masu buƙatar abin so haka ake eh ina miki mhm ko amna sanan ko yace walakin lam yastati'u sai da duk da abin da suka yi a gurin bar dukiyoyin su ba za su iya warkar da kowa ba ayyunfu bi hadatihi min az-zabi wal mazar ba za su iya cika wa kowa abin da ya kamata amur ba na guzurin da zai ci shi ko guzurin da zai bar wa iyalinsa mutum dubu talatin to wannan haka shi yasa sai ta to a kawo taimako wa zai ci taimakon ku za a dai rabawa duk wanda ba taimakon fa da shi a cikin yakin haka shi ma za ba shi abin da ba ba cin manzala bane da shi to yi na gwamnati ku ta musulunci fa a ba ku abun ku ku ci kayan ku da kanku ko ba irin yanzu ba ko ji na karanta wani babban da ya fi kwa kudi a afirka ya tana zargin wani ma'aikatan najeriya ya kai ya'yansa guda biyar karatu switzerland yana biyan dala miliyan biyar a shekara dala miliyan biyar ba dala miliyan biyar a naira kudin ba zai rigo ba a naira ba to dala miliyan ɗaya ma haga naira miliyan dubu da ɗari biyar ce to sau biyar to dan Allah ya samu wannan kudin wannan ai wannan dan karami ne ma ana jira Allah mata kudi da yawa ya mata albarka ai Allah ne ya sako shi amma duk da kai bai isa ba an kuma ne mu taradin kowa da kowa to Allah kare da haka Allah ya bungije sauki to haka ba za su iya ba wa kowa abin da zai ci ba ko ya bulkale su ba yace fa kana kullu samanata ashar rajulan ko ya faƙi buna da iran wahida. Kiranto saboda yawan mutane duk mutum goma sha takwas ko mutum goma sha takwas sai su haura ƙungi ɗaya saboda yawan sojojin. Mutum sha takwas ta ba su raƙumi ɗaya shi ne abin hawansu. Mutum sha takwas. Ku biyu ko ku uku ku hau yanzu daga nan zuwa guri kaza sai ku sauka wasu ma su uku ko su hudu sai su hau. Haka za a rinƙa yi. exchanging ana shifting tafiyar mutum sha takwas raƙumi ɗaya ina fata ana ganewa saboda yawan sojojin kaga yawan su yayi yawa mutum dubu talatin fa ya ce ba irin wahidan ko wasu tadda bihimul ju yunwa ta musu yawa hatta inna minhum man akala awraq shajara har aka waye gari a cikin tawagar manzon Allah sojojin manzon Allah abinci ba ba shi da yawa a cikin tafiyar saboda sun yi yawa sosai har akwai da suke tsinkar ganye suna ci yana tafiya sai ya ga tafasa sai ya sa a baki kawai danya misali amma na ce tafasa ne ba wai ita aka gari a can fa saboda mu anan mun san tafasa kuma samun ta ajeji ne ya iya ingididu haka duk wannan ba kwa bane Allah ne ke fito da kansa ajeji kuma abinci ne in ka san zaka tafiya haka jin wai haka tsinka ka sa a baki tamkaci kuma magani ci amma misali kada ka saba ka ci abinci sai kawai ka cin ciyawa ko ganye ana ka samu kuraje da sauransu na fata kai to kamar haka ne saboda yunwa ta yi yawa ga tafiyar kuma mai nisa ce ga sahara ga abincin ya yi karanci a cikin tafiyar sai a tsinki ganye a ci wani soja muna magana da shi dan kwanmu ya ce mun in zaka tafi yaƙi an ba ya ta ya ta bata a filin daga a Liberia sai dai wajen wata biyu ba in baya gun kowa a jeji kawai kiyawo shi kadai ne sai tun da kake ce ai an karantar da su duk abin da kaga bera yana ci to kai ma ka ci eh ai bera duk halittar da Allah ya mutum yana da irin shi shi ma abin da zai kashe bera zai kashe mutum kai tsaye yasa hatta maganin bature da ana gwada akan bera ne galibi na fata an gane yace to jin ga bera ta bushi ma da dauka shi to haka yace sai suke cin ganye saboda yunwa ta yi yawa ga kishirwa ga yunwa ga tafiya mai nisa ga zafin sahara ka tuna a ce nan ko anan kasar a ce april in yi zo watan april ana ramin nan malam kagin da ake zafi to wannan kana cin gari ma kenan to na da koyi tafi sahara wannan ai bala'i ne Allah kare mu wannan ai bala'i kenan malam wannan bala'i ne muna addu'a wanda ya tafi Allah sa ya dawo cikin salama wanda bai je ba kuma ya hakuri ya zauna a nan ya buga ya hama sauki duk wanda kaza an ce ma tafin haka da ka faɗi mutum biyar saka samu masu arziki anan ba za ka faɗa ba dukkan tsele ne galibi to mutum kare wasa da rayuwarsa don ita ma amana ce Allah ya baka kuma ba an yi kadan ka nemi kuɗi kaɗai ba ne a duniya ko yau ya ce ina miki hatta ko ta faɗina ne ta ƙarra har ashdaquhum har suka samu fito ƙuraje suka fito musu saboda cin ganye babu abinci ba abin da ya kamata ka ci kamar da muka taɓa karantawa lokacin abin da tafiya yakin da la ta fashi ma la ta fursa habbai suka ga satin kawai da biyu ƙwaya ɗaya za baka daga safe har dare da biyu kwalli ɗaya aka ce mace yanzu da biyu ɗaya ya kuke da shi ya ce da biyu ɗaya fara ce ah to shi ma da ya zo ya ƙare ai mun ga gurbinsa za ka na ganin kamar an yayi kankanta ko don ka saba shi kaɗan tsoron kayan kan mulmul mulmul haka dai aga zuwa awa hudu biyar zai zama har ya ƙare ƙarshenta to da ya zo babu shi ɗin ma ya ce ai mun ga gurbinsa fa da babu to sai ba ƙarin mutum ba ne ka fa wannan ta boka ne kaɗai shi ma fa yankin ƙasar saudiya ne don iyakan boda ne amma fa kwanar ta aka tafi daga nan madina suka tafi har cikin turai italiya a ƙafa suka yi musulunci har china gibashin duniya suka tafi a ƙar don suka yi musulunci babu alawuz babu abinci ba kamai yardar allah suke nema da manzansa kuma sun samu ka gani Allah ƙara musu yadda ya ce wa haɗa shu suka gamu da ƙishuwa hatta tsarro ila na har ba'adul ibil har suka waya gari saboda ƙishuwa ta yi yawa ka san suka ce abin da zai fara sa mutum ya gigita a duniya shine ƙishuwa kisa idan kai azumi da kake fara nema ka sha ruwa ko kisa bai ka ce abin shan ruwa da an kai sallah suka fara mai shan ruwa to kai sallah kuma kowa tukuna ka ci abin da aka daga baya amma fara ta ana sallah ana kirsa ta maka ga kaza ba za ka ci ba ba ta shiga ma'ai ina ba na ka isa sai dan barani ake ba sai da ke nemi ruwa mai sanyi tukuna ka dan zuba ka duka kawo hayyacin ka ko ba na baku labarin na ba kira ba ya ta tafiya ta biye ke dauka domin zafin azumin tafiya biye ta biye ke kwarewa sai sa ya barin nan daya da sai matsa wani shiga da gudu wai saboda zafin rana a lokacin kwanakin ba da ake azumi a tilanin da Allah zai gidi so ce yace to suka damu da kishirwa har aka waye gari suka tunanin bari su yanka raƙumi saboda shin raƙumi a ko ne zabuwa na ruwa da Allah yake aje masa zai iya wata bai shaura ba shin raƙumi to ko wani abu da Allah yake saka masa yake tara ruwansa a ciki to sai a yanka raƙumin don a samu guntun ruwan da yake cikin wannan gun a ɗan haɗiya don kar a mutu. Ɗan adam suka ce zai iya rayuwa kwana arba'in bitu kuma ba a duniya sai ruwa zai iya rayuwa. Ɗan adam kawai ruwa zai sha zai rayu zai iya rayuwa na fata an gane to ruwa in ba ruwa fa kaga za a halaka ya samu mutum ya kamu da ciwon kishirwa da yunwa na ka samu shi to sai a nemi ruwan ɗin ya fara an ba shi kaɗan kaɗan ya ɗan sha kaɗan eh cikin ya ɗan buɗa ba a yanka baya ya sha da shi ma farɗe mutuwa zai je dan hanjin shi ya riga ya tuwa ya motsi ruwan zai bi ta sama ya a ga ta maza'in Allah kara mu da bala'i kara mu da masifa sai a ce zaka tafi Libya sai a ce sai ka kawo jarka 50 ta ka rata ya a mota to kuma ka ma hanyar Libya to kana da hankali me zai kika me zai kika wannan masifa ka hakura man da naira goma a gashuwa ya fi ma miliyan goma a can a inda ka da hankali nawa babu adadi Allah sauki Allah fi duwan da ya je shi eh Allah ba sa masa ka tafi neman eh yace sai suka fara yanka raƙumi wa shirba ma fi batsuni ha suka fara shan abin da yake cikin raƙumin na wannan taskar da suka yake cikin ruwa min ma'id fa kana kama summiya da shi usra kazan to wannan yakin da aka tafi a tarihi in ka ji an ce jeshi usra ana tafi ana maka maganar tafiya yakin tabuka ma'ana rindina da ta tafi a cikin wahala da kunci saboda an sha wahala ba abinci ba ruwa ga rana ga sahara ce kuma ta dutse wanda ya san har yankin wannan wurin makka madina kada ka kalli gurin daga makka zuwa madina ta kalli wannan jejin ba wata bishiya ko ina ka laye wata bishiya karama kamar kuma ga ya sai ne kuma me haka ga a nesa ba wani inuwa gurin to a ce a wannan gurin motar ka ta ɓaci ai ka shiga uku to dan dai guri ne su masu ka'ida da wahala ka zauna ka yi minti 30 ba gaba ka tasin da mota ba za ka maka ɗauɗauki amma ce a gangaren duwatsun nan kashe kashe wani bala ya ga shiga uku ba inuwa ba gida ba mai kawai sai abin da Allah yi Allah raba mu da masifa ya ce wani ibini abbasin kala idan mai umar bin kaɗa an tambayi umar ɗan kaɗabi haddasna an sa'atul usra suka ce ya umar ka ba mu labarin mana abinda kuka game da shi na wahala a yakin tabuka faƙala umar sun wani cewa karadu na marasu sallama ila tabuka mun fita da manzan Allah zuwa tabuka fi kaɗin shadidin a cikin rami mai fari fadadalla mandilan sai muka zauna a wani masauki a saba na fihi a rashin shadidin ishi wata kamar mai tsanani tafiya ce mun yi tafiya mun yi tafiya ruwanmu gaba ɗaya ya ƙare babu ruwa a cikin tawagar gaba ɗaya duk ruwan ya ƙare yace muka sauka a wani guri babu ruwa kowa ita ta dame shi ga rana ga wahala eh yace ina ne yace hatta da nan na har muka tsamman cewa an na riqaba ta san kadi muka dauka sa zamu mutu wuyan mu zai karye mu mutu kawai saboda kishirwa kana dalla ko hatta in kana ahduna yadhabu yaltamisu tala har ɗaya mu zai fita dan baya haka je dai kewaya ko da danyar uzurin sa fala yarjiu hatta yadullu an raqabatahu tanqadiu to kafin ya dawo sai dauka ta idan yaje zai dan yi tsugunno a kan baya kan ya dawo ya mutu saboda tsananin wahala da kishirwa da yunwa da gajiya da rana yace wa hatta in rajulan ko da yana haru ba'irahu sai ga mutum ya yanka raƙuminsa fa ya asuru menene ko ina mishi haka ne ko ya ce faya asiru ne ya farsahu faya sharabuhu wa ya da'uhu ala baɗulhi sai yanka raƙuminsa sai ɗauko wannan kayan cikin raƙumin abin da yake tara ɗan ruwa ko don shi don shin da dai ɗan samu ɗan razago rurin da yake cikinsa sai ya sha ya ɗauki kuma kayan tumbin raƙumin ko kayan ciki sai ɗaura a cikinsa da ɗan sanyi-sanyi saboda tsabar bala'i kamar dai ka ce a nan ka tulusun da aka yi azumi a cikin ranar masifar za ga mutum ya samu rigarsa ya duka ta ko ya kwara ruwa ya lulluɓu da ita ko ya sa dan me ba sha zai ba amma da ɗan sanyi ga mutum ya kwanta a ƙasa ya tone ya sha luma kafarsa a ciki ko wai da ɗan sanyi a ransa ya ɗan lumi yansa kaɗan haka ne saboda zafi ya yi yawa da yawa ma ai kusan duk shekaran da aka zo wannan ranar za ka gana ta mutuwa har na tsin mayan mutuwa a lokacin corona ba ne ta mutuwa a nan ba ma ai zafi ne ya yawa kuma ga shi a lokacin mutane ba su ɗauki karatun malaman sunna ba mutum ya tsufa shekara sittin kuma ta sai azumi a wannan shekarun a sa ba shi haƙuri ce ya haƙuri ya bari kawai ya ci abinci sha ruwansa yawo in so bayan azumi aka fara ruwan sama kusan yado sai ya rama azumin shi kenan kalas Allah da balada da dai na musulunci wannan saboda Allah ba so ta mutu ba ai Allah ba haka yake so ba ai amma saboda lokacin babu ko an riga an saboda al'ada ne ba a koyi wannan sunnar ba sai ga dattijo mai shekara 60 ya yana azumi ya taho masallaci sallar juma'a ya koma gidan ya faɗi ya mutu suka ta mutuwa da samu kuma ta lokaci aka ta mace mace saboda zafi ya yawa to shi ne ya ce sai mutum ya waye gari don ya sha wannan abu da yake cikin bayan raƙuminsa faɗala abu bakar saddiq manzala ko ya ci fa duk wannan wani da yake cikin manzala yana cikin su shi ma shi ma yana jin wannan damuwar ba wai zuwa ya shi aka ba shi ruwa ya tara a kantinsa yake tashi kaɗai ba manzala baya haka saboda annabin rahama ne ba zai haka ba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi shiru abaka daga damuwa ta yawa sai ya zo gurin manzon Allah saboda duk mutane duk sahabbai kowa manzo Allah kwardini yake masa ba za su iya manzo Allah magana abakar ne ke daurewa ya cije ko ba haka bane dan ya nema wa al'umma sauki dama manzo Allah ya maza baya matsayi ko yace arhama ummati bi ummati ababakar wanda yafi kowa tausayin al'umma ta abubakar sai da gun manzon Allah domin yana ganin da ake shan wahala an ce mutum takwas haura kumi daya sha takwas kai to yanzu sun kasa tafiya saboda babu ruwa sun yanka raƙumin don su samu ɗan gunturu da ke cikin cikin raƙumin su ɗan sha ɗan kawo numfashi to yanzu tafiya za a yi kenan to yanzu aka saka da haka za a gari a duk raƙumin ma an yanke su to sai hangi abubuwa da yawa sai da ce ya manzan Allah ka roƙa kai mana addu'a mana bala abin da ake cikin yayi yawa kada kuma ta fa aikin Allah fa za ta fi jihadi fa za ta fi da manzon Allah kuma a ci don an nuna maka sunnar da Allah tsara a duniya kenan kar ka ce kai komai ya kaji da da zai da inda a ba ta waye sun to fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah awwadaka fi du'a khaira ya manzon Allah Allah fa ya ina karban addu'arka duk abin da ka roƙe shi Allah yana baka ko ba shi bane ma'ana a roƙa mana Allah ya kama da dauki a wani halin da nake ciki in ma a roƙi Allah ya yaye mana kishiro gaba da mutane ji ba shikenan ba Allah ne iyaka yi ko ba haka bane ko kuma Allah mana ruwan sama mana duk Allah zai iya yi karka manta fa kamar a ce a nan kasar ne fa April March April ana tana ruwan sama a lokacin kasar nan kamar ya ce a yi addu'a kuma Allah zai iya kayan sa tun dama shine mai yi ina fata an gane ya ce faƙalan ne su sulama sai manzon Allah ya ce a tuhibbu zalika ya babakarin ya abubakarin kana so ne addu'a a roƙi Allah ya yaye masifa ya kawo ɗauki ko saboda nuna maka matsayinsa a gun manzan Allah mazala yana ƙaunarsa fa ya ce kana son haka ne abubakarin kai mana kana so na roƙi Allah ya ce e ina so ya manzan Allah a roƙi Allah haka ana nuna maka mai darajar abubakar a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh ƙala ya ce rafa su sallama ya daihi sun zala daga hannunsa sama ya fara addu'a kenan daga cikin ladabin yin addu'a shine mai addu'a ya daga hannayensa ana so ka daga hannayenka ka nuna wa Allah gajiyawarka kuma kana neman abu a gurinsa na fata an gane yawwa ya ce falam yarji'uhuma ya ci gaba da addu'a bai dawo da hannayensa ya shafa addu'ar ma'ana ba a gama addu'ar ba ko hatta ɗafi sama'u kawai sai ga girgije ya haɗu kawai sai ruwan sama ke ci shi ne ƙaltar sama'u ba wai ta yi magana ba ne sama bai magana sama ruwan sama za ka ji ruwan ana yansa ko ba ta da za ka ji ai ƙarin zubar ruwan kaɗai na musamman za ka ji wata ran ana cirin yin ruwa sai ka riƙa jin kukan ruwan daga wani guri yana cirin zuwa ba na ji ba ta ce kai ga ranar zuwa kuma inda kuke ba ba fara ruwan ba to sai ce kawai sai nan da nan kawai Allah ka ruwa babu gadimare ba hadiri kawai sai ruwa wane mutum eh ai Allah Allah ne eh kware da gaske Allah Allah ne kuma ya roƙe shi manzon Allah ne roƙe shi eh yace fa dalat ko akai ruwa sosai sun masakabat nan da nan sai ga girgiji ya tashi sai ruwan sama ya fata fara fa mala'u ma ma'ahum kowa ya sha yayi wanka kuma ya tika abun ɗiban ruwansa salkarsa wa duk abin da ka ɗibo ka zuba in ne za a muku bonanza za ku bata ne yanzu ai ba za a bata ba yi kowa zai da gaske ne ko kamar dai a ce ma an yi tsananin rana ranar ana azumi sai a zo magariba kowa ya tanadin mai ruwa mai sanyi daga an ka tafi ranar dubban masu ruwan sanyi sai an yi layi kowa so ki a bashi abu mai sanyi ta ce ruwa ya karfe in ma akwai lemon mai sanyi ni duka bani kowa ne yake so sanyi sanyi sanyi sanyi to kamar ka taka kowa ya nemi abin da zai zuba sai tuka sun mazhabana manduru bayan an gama ruwa sai muka tashi daga masaukin da muke muka zo zaga dan baya baya mu gaya ruwan ya kwanta a cikin jeji ne ruwan ya kwanta a cikin falku da sauran gurare ne sai muka ga ai ruwan iya kewayen da muke din kadai Allah ya yi shi ko tsiro ɗaya can ba a yi ba wannan ruwan su aka yi wa albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah wannan mutumin mutumin wasa ne annabi masa addu'a a man ruwa na musamman lokacin da ba lokacin ruwa ba ai ka san wannan ruwan da masu tsare ruwa ne ma ba ma sauran ruwa bane kawai ma da dalili mai karfi ma ko saboda an musu ne dan su rayu su ji daɗi da shi ka sani ko ruwa dan ba ka kawo musu suka sha ko ba shi bane to kuma ka zo ka ce kai sahabi ne abin jin haushin ka ai mutum ya shiga uku Allah ka shirye da su ya ce fakona ne falam na jirha ne ne jawaratul askar kuma ga auren ma bai wuce iya sansanin mayaka ba ka ɗauka cewa sun sauka ne a iya faɗin wannan masallacin to ana gama ruwa sai suka kowa ya ɗebo na zai ba an tana an yi waye an yi komai sai suka ɗan mai kewayawa tun da ƙarfi ya zo ai za a iya ɗan tafiya kuma ja ɗan gaya ɗan yi tattaki a da ƙarfi a gaba ya jeji ya samu ruwa kana Allah ku zaka babu komai ba ko dugo daya can ko ina babu iya ce wayar da suka sansani kawai anan Allah ya musu ruwan su su kadai kaga wannan ba karamar daraja bace eh yace hmm a tsaya anan lokaci yayi to shikin ya tafi ma to za a iya tsaya babu matsala ai to kaga suka ce a wannan yakin an samu wadansu abubuwa na mamaki da suka rika faruwa har daga cikin akwai wannan abu kuma za mu zo mu karanta idan Allah ta muna raye mu ji sauran abin da ya faru na mamaki da Allah yi wa sahabbai saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna addu'a ya Allah dukkan damuwar mu Allah ka yaye mana ita abin da fi karfin mu Allah ya mana maganin sa abin da muke tsoron faruwar sa mara dadi Allah ka kawar da shi kamar da shi mai dadi اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولا حول ولا قوة إلا بالله